ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوة أكو هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da bakwai ga watan tara a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da hudu wannan shi ne ɗinmu na casa'in da hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh محمد بن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى في السر والعلانية idan jama'ar musulmi ba su manta ba a mun karanta hadisin abu huraira khudhu jinnatakum minan nari ko qulu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومنجيات وهن الباقيات الصالحات نادين شيني حديثي ده muka tsaya ko zamu tashi hadisin Jubair dan Mut'im wa an Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man qala subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبأ عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني hadisi ya tabbata daga sahabi Jubairu dan Mut'im Allah ya hada mu da Jubairu dan Mut'im a Jannatul Firdaus Jubairu dan Mut'im yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man qala wanda ya budu baki yace subhanaka allahumma wa bihamdika tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tare da godiya gare ka da tsarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah an gane magana da kyau ko kamar yadda waccan addu'a ta zo subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ko to wannan kuma sai ta zo subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wato mutum ya ce subhanakallahumma tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika haka godiya ma ta tabbata gare ka ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa babu wanda ya cancanta abautawa da gaskiya sai kai astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilaika kuma ina tuba zuwa gare ka ina godo ina kamun kafa da kai ya Allah ina fata an fahimci magana manzo Allah yace fa in qala ha fi majlisin zikirin idan mutum ya faɗi wannan ne a wani majalisi na zikiri wato ko a masallaci ko a an idar da sallah ko ana wani abu dai sai ya karanta wannan addu'a kanat to za ta kasance masa kattabi'i yutba'u alaihi wato kamar wani murfi da ta rufe masa dukkanin abin da zai same shi ba zai same shi ba yanzu misalin aka zuba abinci a kwano aka kawo murfi aka rufe akwai abin da zai same shi eh to kamar haka ne kamar ka kawo wa kanka wata kariya ne wani murfi wani abin da zai tare ma duk wata masifa na fata an fahimci magana idan a masallaci ka yi ta ko a wani majalisi ko a wani gurin zama manzo Allah ya ƙara cewa man qala hafi majlisin lagawi wanda kuma ya karanta ta a gurin da ake wargi da wasa irin majalisi ana ta shewa ana ta hira ana ta hayaniya ana ta maganganu kai kuma sai ka koma gefe kace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tare suna ta hayaniyar su kai kuma ana ganin bakinka yana motsi ahe kana karanta ta ne ina fata an fahimta kanat kafaratan lahu to kai kuma wannan addu'ar za ta zama maka kafarar zunubanka gaba daya haka idan ma kayi wasu maganganu wanda ba su dace ba a wannan gurin zaman to karanta addu'ar zai kankare ma zunuban abubuwan da ka ambata ko abubuwan da ka aikata na fata an gane shine kanat kafaratan lahu an gane maganar da ke ku waccan karɓabi yutba wa alaihi kamar ka rufe wata ibada ko ka rufe wani abu wanda ka gama hikaye kif ka rufe ba wani abin da zai same ka to haka kuma in ka yi ta a majalisi da ake wasa da wargi da hayaniya da bankaura to shikenan za ta zamanto maka kafarar zunubi wannan hadisi imamun nasa'i da hakimun naisaburi suka fitar da yi muhammad nasiruddin albani a cikin silsila sahiha a cikin sahihul jami'u saghir a nambar hadisi na dubu shida da ɗari hudu da talatin ya ainihin wato fitar da shi ina fata an fahimta subhanallahi din nan ai ma'ana tanzihuhu ta'ala an kulli ma yaliqu bi janabihil ali wato tsarkake Allah ne daga duk abin da yake da alaƙa da naƙasa ko tawaya in ka ce subhanallahi to ka gama tsarkake Allah kenan na fata an fahimta daga ka ce subhanallah kana nufin duk wata ƙazanta duk wata najasa duk wata shirka duk wata tawaya duk wata naƙasu ka ce Allah ka kori daga wannan tawayar ko wannan nakasin ko wannan najasar ko wannan shirbagiya kana cewa subhanallah an gane wa huwa masdarul li fi'lil muqaddar ita kalmar subhana din nan masdari ne ga fi'ili wanda yake muqaddari ai usabbihu Allah tasbihan abinda kake nufi shine ina tsarkake Allah tsarkakewa na kore masa duk wata tawaya da duk wani naƙasu da duk wata hayaniya to ina korewa Allah Allah bai da ɗa bai da mata ina fata an fahimta bai haifa ba ba a haife shi ba bai yi kama da kowa ba kowa kuma bai yi kama da shi ba sunayensa iya shi yake da su hal ta'lamu lahu samiyya ina fata an fahimta siffofinsa shi kadai ya kadaita da su baya aure bai taba yi ba kuma ba zai yi ba bai da mata bai taba yi ba kuma ba zai yi ba bai da ɗa bai taba yi ba kuma ba zai yi ba bai da uba bai taba yi ba kuma ba zai yi ba ma'ana duk wani abin da ke bayi domin duk waɗannan abubuwan jingina su ga ɗan adam tawaya ne alama da ke nuna ɗan adam bai cika ba shi yasa yake da su to shi Allah kana kore masa saboda jingina su tawaya ne gare shi me yasa dan adam ke bukatar mata ba dan insan biyan bukata da ita ba to da Allah bai da wannan bukata me yasa yake neman da dan adam ba dan idan ya tsufa ya tallafa mar ya dafa mar ba to Allah bai bukatar wannan ina fata an fahimta me yasa dan adam yake kwantawa yayi bacci ba dan ya gaji ba to dan Allah bai gajiya ko bai gajiya kuma bai gaji ba ko bai taba gajiya ba yasa yace wa ma massana min lughub mu gajiya da wahala ba ta taɓa taɓa mu ban ji Allah to daga ka ce subhanallahi duk waɗannan abubuwan da ake jingina wa ɗan adam wanda suke tawaya ne gare shi to ka ce Allah baka da waɗannan abubuwan kai ka tsarkaka daga waɗannan abubuwan kaga dai kalma ce a cikin ɗan ƙanƙanin mintuna ko sakanni ka faɗe ta amma ma'anarta kuma tana da faɗi kun gane magana da kyau ko to shi yasa ake so ko a wannan hali ka tsinci kanka ka dinga subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ba karamin alheri bane gare ka domin abin da kake faɗa wa Allah Allah yana jin daɗin wannan Allah yana son wannan ka lura ko cikin sarakuna zaka ga wanda ya iya fadanci ya iya jinjina wa sarki ya iya kambama sha'anin sarki za ga ya fi samun menene shiga a gurin sarki jama'a haka ne ko ba haka ba to haka kai ma in ka iya yawan yabo wa Allah da yawan jinjina mar da tsarkake shi daga duk wata tawaya to ka fi samun shiga a gurinsa da samun biyan bukata a gurin shi kun gane maganar da kyau ku ka lura ko a cikin mutane wanda kake mu'amala da su idan ka fiye raina mutum wallahi sai watsar da sha'aninka jama'a haka ne ko ba haka ba in ya fahimci ka raina shi baka ganin girman shi baka mutunta shi wallahi ko menene ya taso ba zai kira inda kake ba ba zai ma tana da kai ba amma in ya fahimci kana bashi girma kana mutunta shi kana kaza kana kaza kana kaza wallahi sai ka ga wannan abun ya sa shi yana ganin mutuncinka kuma duk wani alheri in ya taso suka ga ya nemo ka saboda ya san ka san matsayin shi ban gane ko kun gane ba to wallahi in mu yan adam muna da irin wannan ɗabi'un to Allah ya fi cancanta idan kana jinjina mar ka samu abun hannun shi ina ganin dai ba da cikin dari ne kai ba ya kamata ka gane inda aka dosa da waɗannan maganganu Allah shirye da mu don haka subhanallahi din nan shine yace ma'anarta shine tanzihuhu ta'ala an kulli ma yaliqu bi zanabihi ali wato tsarkake Allah daga duk abin da yake da alaka da tawaya ko na kasu sai ka ce Allah na tsarkake ka baka da waɗannan abubuwan wa huwa masdarun li fi'lin muqaddar ay usabbihu Allah tasbihan ma'ana ina jinjina wa Allah ina tsarkake shi wa bihamdika din nan malam yace alwawu lil hali wannan wawun din ta hal ce ai bi ma'ana wa ana mutalabbisun bihamdika wato subhanaka allahumma ina tsarkake ka ya Allah lokacin da nake tsarkake ka din nan kuma still har ilau ina ta kuɗa da gode maka ina haɗe tsarkake ka nake tare da gode maka ina fata an gane wato halatal kauni kenan wannan wawun din ta hal ce halin lokacin da kake tsarkake Allah a lokaci guda kuma kana gode mar wakila wasu malamai suka ce lil aqafi a a aqafi ne ina tsarkake ka sa'annan kuma ina gode maka sai zama ba halatal kauni bane wawun din ba ta hal bace ta ataf ne wato ka hada tsakanin wato bayan ka tsarkake Allah kuma ka biyo baya da menene da godiya gare shi ai unazzihuka wa atalabbasu bihamdika wakila wasu malamai suka ce za'ida wawun din can za'ida ce ai usabbihuka mutalabbisan bihamdika wato ita wawun din kawai an kawo ta ne amma ba ta da wani ma'ana da za a bata wato ina tsarkake ka ya Allah sa'adan kuma ina cakuɗe da gode maka to ku lura waɗannan kalmomi guda biyu tsarkake Allah tare da gode mishi duka kalmomi ne masu daɗi ko ga mu ‘yan adam yanzu wanda za ka ga idan kai mar abu ya dinga godiya kenan don Allah yana ƙara wa kansa mutuncin abin da ka ba shi ko bai ƙarawa na rantse da Allah ko wani mutum da na sani rabo ya zo zai yi a gabana sai na san akwai wani wanda yake kusa da shi sai na ji ya gama rabon bai kira sunan shi ba wannan a gabana ya faru kuma wanda na sanin wallahi in na faɗa muku ni kun san shi sai na har za a tahe ni ce amma wani ya naji baka sa wani ba ya ce a malam rabu da shi ya ce a me yasa za ka ce a rabu wani fa wanan ka fa ya ce eh malam rabu da shi kawai to sai na fahimci bai so mu yi maganar a cikin wanda aka yi abin suna gurin sai da bari sai da aka watse sai na sake masa magana na ce ni kan ina maganan wani ka gama kaza ka gama kaza ban ji ka kira wani ba yace malam barin ba koye maka ba tunda har waɗannan jama'a sun ta bana so dama mu magana a gaban su ne yace na rantse da Allah ba zan iya tuna lokacin da na fawo mana irin ninkin ba ninkin wannan abin da yanzu na raba ba yace amma wallahi yanda ka san abin da dama na sani ya da dole ma in bashi wallahi haka mutane suke mada yace wallahi yanda ka san irin abin mallakarsa ne na sani dole ne ma in bashi ya ce haka zai karɓa a wake abu gara ne taurari gana kawai sai sa aljihu kawai sai ya haka mutane suna da matsala wallahi tallahi abinda ake so da kai in har Allah yana so a gode mar mahalicinmu fa godiyan nan fa da za ka yi marfa ba ta ƙara mar komai ba za ta ƙara mar wadata ba ba za ta ƙara mar mulki ba ba za komai ba abinda za ta ƙara amma yana so a mai a gode don Allah me yasa dan adam ba zai so godiya ba ban gane ko kun fahimta ba me yasa dan adam ba zai so godiya ba shi dan adam abin da bai so ba a so ya jingina kansa kar yayi abin dan a gode amma kai kuma kar ka zama marowacin godiya yayi abin dan neman yardar Allahnsa amma kai kuma an wajabta ma lalle in yama ka jinjina masa wajen godewa wannan zai sa ya ji daɗi kuma zai sa ya ƙara ma sama da abin da ya maka jiya ko hekaran jiya ban gane ko kun fahimta ba to ana buƙatar wannan wallahi ba yadda ban yi da hibe yace malam wannan karon kam Allah ba zan bashi ba amma tun da kayi magana zan rabu da hi da halinsa nan gaba idan na tashi rabo zan sa shi amma wallahi na yi niyyar ba zan ƙara yin rabo da shi ba wannan ni da hi muke magana yace zan bawa mutum abu yadda ka san yana bi na bashi malam yadda muke buƙatar addu'a har ma yake cewa ba na tuna wannan kalmar yace ya malam yadda muke buƙatar addu'a ko addu'a mutumin nan ba zai min ba mal Allah ya ma albarka wani Allah ya saka Allah ya ƙara buɗi Allah ya yi kaza ko wannan ba zai min ba kawai sai karɓa abu yayi gaba na sani yace ba zan ƙara bashi ba wallahi da ƙyar na shawo kansa yace wannan kan ya wuce shi amma gaba tunda kayi magana in Allah da zan bashi to ku gane Allah maɗaukakin sarki yana son godiya shi da in an gode mar ma ba za ta mar amfani ba ba abin da za ta ƙara wa Allah in ka ga dama har duniya ta naɗe karka ƙara cewa alhamdulillahi bai damu Allah ba wallahi amma yana so kai mar kuma in kamar sai ya ƙara ma la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ina fata ana fahimtar magana so wannan yana sa Allah ya saurare ka yana sa Allah ya maka abin amma wasu Allah ya su da ɗabi'a malam ta rashin godiya Allahn kansa suna man rowar godiya balantana ɗan adam ɗan uwansu Allah ya shirya da mu saboda na to duk akwai zai iya yiwuwa wani lokaci wani girman kai yakan hana shi yana ganin kamar baka kai duk da fa ka kai ka bashi ya karɓa amma yana ga kayi kaɗan ya zo ya dinga jinjinawa yana godiya kayi kaɗan Allah akwai lalata mogal wallahi tallahi in ba lalata mogal ba mutum bai fi karfin ya baka karba ba amma bai kai ka gode masa ba wannan ba sakarci bane in dai haka ne kace bana bukatar abin ka bane da baka bani guri ba zan kai kuma waye ne da har zan karba abin ka ba za a karba din ba ba shikenan ba to amma ka sa hannu ka karba kuma ka kasa godiya kaga wannan wani nau'i ne na girman kai Allah shiryar da mu Allah shirye da mu wallahi akwai wasu kes da nayi tsakanin wani wa, wa, wa da kaninsa kanin duk abin da wan yake ciki yana cikin abu amma wallahi wansa ya gwala wannan abu duk abin da yake ciki in ya shiga damuwa kanin hankalinsa ya tashi in gidan ba abinci ya nemo ya kai amma ana zuwa idan aka ce wani wallahi wani ne ya kawo zai zai zai ku rubu da shi da Allah an banza kawai wallahi tallahi malam wallahi wata rigimar idan ka ganta tsakanin wasu ko wato ka tsam da rai kai binciki me yake faruwa za ka ga ana yi wa wani ne rashin mutuncin ya kai rashin mutunci wallahi Allah duk abin da kanin yayi ba alheri bane shi a gurin shi akwai lokacin da ya nemo appointment ya biya kuɗi aka bashi appointment din ya zo ya kira yayan akan ya turo ɗansa babban ɗansa ya ba shi appointment ɗin ya je ya documentation da shauransa ya ce ba za a karɓa appointment ɗin ba appointment ɗin kanin banza wallahi tallahi kuɗi ya biya aka ba shi takardar aikin aka ba shi offer ya zo ya kawo wa ɗan yayansa wallahi ya ƙi karɓa an yi sulhu an zauna an tattauna an marfaɗa an man nasiha yadda ka san ba musulmi ba to haka wasu mutane Allah ya jarrabe su da waɗannan masifin zukatansu ba su da kyau wallahi fi qulubihim marad zukatansu ba su da kyau to wallahi in dai kai musulmi ne waɗannan halaye da waɗannan dabi'u dole sai ka kaurace musu wallahi ka zamanto mai sassauci ka zamanto mai afuwa ka sauke kanka kai ba kowa bane wallahi tallahi kai ba kowa bane Allah shine komai shine kowa Allah shi yadda mu وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة yukabbiru ala kulli sharafin min al-ardi ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أخرجه البخاري ومسلم الله أكبر daga Abdullahi dan Umar Allah ya hada mu da shi da baban shi a Jannatul Firdaus to lalle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kana idza qafala min gazwin aw hajjin idan annabi ya juyo ya dawo daga yaki ko ya dawo daga aikin haji aw umratin ko ya dawo daga umara kaga wannan ya nuna annabi yana zuwa umara annabi yana zuwa aikin haji annabi yana zuwa yaƙi waɗannan duka shari'a ta yadda idan ka samu dama ko idan ta faɗo a yi su ina fata an fahimta yukabbiru ala kulli sharafin min al-ardi duk inda aka samu wato tudu na ƙasa ko aka samu gangara to annabi yakan yi kabbara dama sahabbai suka ce kunna idza as'idna kabbarna mun kasance in muna hawa muna kabbara tare da manzon Allah wa iza nazalna sabbahana in ko muna yin gangara to muna yin tasbihi subhanallah subhanallah annabi idan yana tafiya da sahabbai sai aka zo hawa sai a dinga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar idan aka samu gangara kuma sai a dinga subhanallah subhanallah subhanallah ina fata an fahimci magana suka ce to mun kasance annabi ya kasance in ya dawo daga tafiya ko aikin hajji ko umara idan ya zo wani tudu na ƙasa sai ya dinga yin kabbara salasa takbiratin ya kabbara guda uku thumma yaqulu sannan sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya lahul mulku mulki na Allah ne wa lahul hamdu haka godiya ma tawaye ta Allah ce idan aka ce lahul mulku wa lahul hamdu ana nufin yana da mulkin da ba wanda yake da irin wannan mulki ana nufin ya cancanci godiyar da ba wanda ya isa ya cancanci irin wannan godiyar shine lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai da ka sani ba abinda Allah bai da iko akan sa har kai kanka dukkanmu nan Allah yana da iko da mu iko kuma zartacce ne yadda ya ga dama da mu iko kauni da kuma iko shar'i ina fata an fahimta alqadrul kauni da alqadrul shar'i sai annabi ya ce aibuna muna masu juyowa daga tafiya mun juyo mun dawo gida ta'ibuna muna masu tuba ga Allah akan abin da muka je muka aiwatar idan akwai wani sako da muka yi wa Allah Allah ya yafe mana an gane magana da kyau ko abiduna muna ba su bautawa Allah a wannan tafiyar wannan tafiyar mun yi ta wacce Allah ya yarda da ita ne ko dai tafiyar wa'azi ko tafiyar yaƙi ko tafiyar aikin hajji ko tafiyar umara ko tafiyar ziyara ko tafiyar kai gudunmawa ina fata an gane an gane maganar da kyau ko li rabbina hamiduna ga Ubangijinmu mu kuma masu godiya ne muna gode wa Allah da Allah ya kai mu lafiya ya dawo da mu lafiya ina fata an fahimta sai annabi ya sake cewa sadaqallahu wa'adahu Allah ya gaskata alƙawarin shi wa nasara abdahu ya taimaki bawansa wa hazamal ahzaba wahdahu ya tarwatsa rindinar arna shi kadai ba tare da ya nemi agajin kowa ba ina fata an fahimta shine wa hazamal ahzaba wahdahu ya tarwatsa rundunonin arna ya wargaza su ya ɗaiɗaita su shi kaɗai ba tare da wani ya taimaka mar ba ina fata an gane wannan addu'a ana so ka yi ta lokacin da kai wata tafiya kana dawowa dama asali addu'ar guda biyu ne akwai ta tafiya akwai kuma ta dawowa to ta tafiyar ita ce in kai Allahu akbar Allahu akbar lokacin da kuka hau mota ko kuka hau abin hawa ko kuka hau jirgi ko kuka hau mashin ko keke ko ma menene kai bismillah ka hau sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai kabbara guda nawa guda uku sai ka ce subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بؤده اللهم إنا نسألك من إنا نعوذ بك من وأثاء السفر وكعابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل نفات أم فهمت wannan shine abin da ake so ka faɗa kayi kabbara ɗaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce subhanallazi sakharana hadha sarki ya tabbata ga Allah wanda ya hore mana wannan mota domin inda Allah bai ga dama ba ai baka isa ka juya steering ba ai ko ko kuma in ka juya ta gabar ita kuma ta juya ka yamma ai ko ko kuma shi wannan dokin in Allah bai ga dama ba yadda ya fi ka karfin kashi ya fi ka karfin bangaza ko in ya ga dama sai ya tsiri da kai sai ya maka ka da ƙasa sai ya gaba haka ne ko ba haka ba to amma Allah sai ya hore maka shi kake masa yadda ka ga dama ka duba dan adam dan cakurkur amma haka zai hau jirgi ya sarrafa shi sai inda ka taɓa zuwa airport kaga matakalar da ake yi kafin a iso jirgi tukunna kaga tudun masallacin nan wallahi inda zaka hau ka je ka samu gurin zama ya fi tudun masallacin nan a jirgi ya fi tudun masallacin nan haka za ka hauka hauka hauka hauka hau sannan ka je tan ka samu guri ka zauna da kai da ka hau fasinja da wanda mai ke jan ka duk haka za ku hau wallahi to amma haka zai je ya zauna direban nan shi ɗaya ko su biyu jirgin nan wani tsayinsa ya fi tsayin masallacin nan wallahi wani wane masallacin nan tun da yana ɗaukar aƙalla mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ɗari biyu akwai da kayansu da za kuma Allah khaira da kayansu wani mutum ɗari bakwai wani mutum ɗari tara wani mutum ɗari shida haka za ku zauna malam a zo a danna wasu na'urori kawai ka yi sama inna lillahi wa inna ilaihi eh yana ofis yake ba ku umarni shi ma direban ba za a gan shi ba ni tun da nake hawa jirgi har yau ban taɓa ganin direban ba Allah ya kiyaye to malam in ba horewar Allah ba mun isa wallahi baka isa ba shine subhanallazi sakhara lana hadha sarki ya tabbata ga Allah wanda ya hore mana wannan abin hawan ya ba mu dama mu sarrafa shi ina fata an fahimta wa ma kunna lahu muqrinina ba mu isa mu sarrafa shi ba in ba dan Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan damar ba wa inna ila rabbina lamunqalibuna lalle mu masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu sai ka ce Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha ya Allah muna roƙonka a cikin wannan tafiya tamu albirra wa taqwa duk abin da zamu ka sa mu yi akan yardarka da kuma tsoron Allah wa min al'amali ma tarda ya Allah duk aikin da zamu yi ka kaddara mana mu yi aikin da kai da shi na fata an fahimta Allahumma hawwin alaina safarana Allah ka kawo mana sauki a tafiyar nan tamu kar sai mun fara tafiya muna wuce bojude tayar mu ta fashe kaga an sa aiki ya jika ko dole sai an tsaya an canja safiya in ma akwai safiyan in babu sai an tafi wani kauye an je an yi me an yi faci duk irin waɗannan matsalolin ka sauƙaƙa mana su ini Allahumma hawwin alaina safarana wa tuwi anna bu'udahu Allah ka nade mana nisan tafiyar sai ka ga yanzu nan ka tashi daga nan kacin kari Kano karfe tara da rabi sai ku yi waya sai ka ce ga nan yanzu na wuce Wudil ce kai har ka isa Wudil kwarai da gaske kaga Allah ya me ya nade tafiyar bata yi ga ta dai tafiyar ce ba wani abin da aka rage amma kuma ka isa da wuri shine watsu annabu udum Allahumma anta sahibu fi safari ya Allah kai ne abokin tafiyar mu ai duk wanda ku Allah ya zama abokin tafiya tafiya za ta yi mar dadi mana haka ne ko ba haka ba shine Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli Allah kai maka ba wa riƙon gidajen mu Allah in aka bawa Allah girkon gida zaka samu matsala ba matsala Allahumma inna na'udhu bika min wa'asa'is safari ya Allah muna roƙon tsarinka daga wahalhalun tafiya irin ababen tsoro ka ga an yi accident hakan nan kai ma kai ta tunani to mu kuma komai a gaba Allah ya kaddara mana ka san irin wannan daga kaga hatsari sai hankalinka ya tahi ka ce to ko mu ma kuma Allah ya rubuta mana haka koya to Allah dai ka isar da mu lafiya ma'ana duk wasu wahalhalun tafiya da matsalolin tafiya Allah ka yaye mana shine Allahumma inna na'udhu bika min wa'asa'i safari wa ka'abatil manzari da munanan abun gani shine ganin hatsari ganin barayi kidnappers da bandit Allah ya Allah Allah Allah ya tsare mu daga irin waɗannan masifu mana min wa'asa'i safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi da mummunar juyowa fil mali wal ahli ina ma'anar mummunar juyowa shine kafin ka juyo sai a buga maka waya a ce wanan ka yayi hatsari a wanan ka ya fada rijiya a wanan ka abin nan mashin ya buge shi kaga mummunar juyowa kenan motar ka ta fada a guri kaza kayan ka ya kone an yi gobara a shagon ka ina fata an fahimta a baka wani labarin da zaka zaka dawo daga tafiya maimakon ka dawo cikin farin ciki ka dawo da menene da damuwa to kana roƙon Allah Allah ya waɗannan fa su ne gwalagwalan addu'o'in da annabi Muhammadu ya gadar mana don Allah jama'a me ba a roƙa ba a cikin wannan komai an roƙa cikakkiyar addu'a wasu ilmun ƙalabi filmali wal ahali Allah ka kiyaye mu daga mummunar dawowa ga iyalanmu da kuma dukiyarmu to anan ne idan adawa ne sai ka ce aibuna taibuna abiduna lirabbina hamiduna mun dawo muna tuba ga Allah muna masu bauta ga Allah kuma mun gode wa Allah da wannan arziki da ya mana na zuwa lafiya da dawowa lafiya ina fata an fahimci magana Allah ya shirye da mu wannan abin nan addu'a Imam Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك أخرجه البخاري ومسلم daga Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhar Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus yace lalle Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan addu'ar da ta zamanto wato gama garin addu'a kowa ya iya kowa ya santa sai dai shaidan da yake hana mu aikatawa to bari ka ji kayan dadin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana cewa Allah zai mana idan muka yi ta sau 100 a yini in baka iya komai na addu'a ba sai wannan wallahi tallahi ka more a ce duk addu'o'in annabi baka iya ba sai wannan ita kadai in dai ka rike ta na rantsi da Allah zaka gama lafiya duniya da lahira insha Allah ta'ala amma bari ka ji annabi yace duk wanda ya karanta wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin mi'ata marra ayini ka karanta ta sau 100 to malamai sai suka ce ayinin nan fa ba ana nufin in ka ga dama a zaune ka yi ta sau 100 ba a yi 30 da safe ina fata an fahimta ka yi talatin da mai da rana ka yi arba'in da mai da yamma a yi ni ka yi ɗari ko ba ka yi ba shi kenan bonus ba wahala ka ga dama ba sai ka yi ta a take ba raba ta biyu ko ka raba ta uku ba ka da matsala kawai dai kafin yini ya ƙare ka tabbatar ka yi ƙwaya nawa ƙwaya ɗari annabi ya ce in kai haka kanat lahu addul ashir riqabi za a baka ladan wanda ya yanta bayi guda goma kuma bawa guda ɗaya idan ka yanta shi manzan Allah ya ce haƙƙi ne akan Allah ya saka ka a aljanna ƙwaya ɗaya to in kai wannan guda ɗari za a baka wanda ya yanta bayi guda goma wa kutibat lahu mi'atu hasana za a samu manyan lada guda ɗari a rubuta ma a cikin fayil ɗinka wa muhiyat lahu anhu mi'atu sayyi'a za kuma a menene a goge maka zunubai guda nawa guda ɗari manyan zunubai shine a can mu'minu ali fir'auna da yake faɗa musu yana cewa wa ya qaumi inna ma hadhihi alhayati dunya mata yace wa innal akhirata hiya darul qarar wa ya qaumi ya ku mutane na inna ma hadhihi alhayati dunya mata wannan rayuwar duniya dan jin dadi ne dan kadan wa innal akhirata hiya darul qarari lahira ita ce gidan tabbata gidan dawwama gidan tabbata sai ce man amila sayyi'atan fala yujza illa mithla wanda ya aikata mummuna kwaya daya ba za a saka masa ba face da kwatankwacin wannan kwaya ɗayan tak ita za a saka masa sai ce wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab amin amin wanda kuma ya aikata mai kyau mutum ne namiji ko mace yana mai imani da Allah to irin waɗannan mutanen su ne waɗanda za a higar da su aljanna Allah ya ce zan musu arziki a cikin aljanna ba talauci kake fama da shi a nan duniya ba to Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna aljannata waɗannan mutanen zan musu zan shigar da su aljanna abu na biyu yurzaquna fiha bighairi hisabin zan mai da su attajiran aljanna ba tare da kididdiga ko lissafi ba ɗiba kawai za a yi a ba su mala a ba mu insha Allah Allah ya sa a ba mu duka to shine anan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan mutum ya aikata ainihin wato wannan kalma ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 za a kankare mar zunubai guda 100 za a rubuta masa lada guda 100 abu na gaba wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani duk wani dan adam da ka gani a duniya shaydan ne ya halaka shi haka ne ko ba haka ba to kai idan ka karanta wannan sau 100 Allah manzon Allah ya ce a wannan ranar Allah zai ma katangar karfe tsakaninka da shaydan ba dai ya rabi inda kake ba balantana ya saka kabata ina fata an fahimci magana ko ya saka aikata sabo ko ya saka aikata ba daidai ba a'a Allah ya kare ka daga shi yawmahu zalika hatta yumsi har rana ta fadi abu na gaba walam ya'ti ahadin bi afdala mimma jaa bihi duk duniya duk aikin alherin da wani dan adam zai yi to ba zai samu kwatankwacin ladan da kai ka samu ba mutum yi sadaka da miliyan dubu na rantse da Allah idan kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 kafi hilada a gurin Allah yadda ake yin wannan ba ya ware buhu dubu ya raba wa bayin Allah annabi Muhammadu yace in ka karanta wannan addu'ar kafi hilada a gurin Allah abu ɗaya ne zai yi ya kamo ka shine bayan yayi sadakar shi ma ya karanta irin wannan abin da ka karanta kafa ɗari amma in dai ba haka yayi ba duk abin da yayi a wuni in ji annabi Muhammadu wallahi ba zai kamo ka ba jama'a akwai romo ko babu akwai romo wannan shine ta yan Facebook faka faka da jagob kenan eh faka faka jama'a kowa ya je ya karanta e kar ya tsaya wani wasa faka faka e anan ake faka faka an gane magana da kyau yawa illa ahadun amila akthara mimma min zalika sai fa wanda ya karanta abin da ka karanta nan sama da abin da ka karanta to da wannan ne malamai suka ce an yi allowing dinka cewa kana iya karantawa sama da sau nawa sau 100 in ka ga dama idan mutum ya karanta sama da sau 100 to zai samu abin sama da abin da kai ka samu ina fata an fahimci magana wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi hadisi ne ingantacce malam sai fassara wa adlu ashir riqabin din nan ay mithlu itiqiha kwatan kwatin mutun ya yanta bayi guda ɗari wa huwa ay al-idlu bi fathihi al-aini al-adlu bi fathihi al-aini wa kasriha bi ma'ana al-mithl wato misalin mutun ya yanta bayi guda ɗari wal hirzu ay al-hifzu was-sawnu wato Allah zai kare shi daga sharrin shedan da kuma bata irin na shedan ina fata an gane ashiru eh bayi guda guda goma sorry guda goma guda ɗari nace ko eh guda goma wa na abi ayyub al-ansari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala man qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ashara mirarin kana kaman a'ataka arba'ata anfusin min wildi isma'il rawahu muslim to kaji fa tabbi kai Allah Allah Allah ka saita zukatan mu akan aikin addini malam ka taimake mu Allah kar ka bar shedan ya dinga nasara yana hana mu aikata irin waɗannan abubuwa ya Allah daga Abu Ayyub al-Ansari Allah ya hada mu da Abu Ayyub a Jannatul Firdaus Abu Ayyub ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man qala la ilaha illallah wanda ya budu baki ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wato ba abun bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya lahul mulku mulki mallakar Allah ne ina fata an fahimci magana qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khair sai ce innaka ala kulli shay'in qadir ina fata an fahimta الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ومن خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دك ملكي gaba ɗaya na Allah ne haka godiya duka ta Allah ce kuma Allah mai iko ne akan kowa da komai na fata an fahimta Allah yake da iko akan komai idan mutum ya karanta wannan ashara mirari ya maimaita ta sau goma kaga wancan ruwayan ta ce sau nawa sau ɗari wannan ruwayar kuma ta zo sau nawa sau goma to shi abin da zai samu ruwaya ce ta zo guda biyu bari mu karanta wannan abin da zai samu a wannan ruwayar kana kaman a ataka arba'atan zai zama kamar mutumin da ya yanta bayi guda hudu arba'ata anfusin bayi guda hudu min wildi Isma'il daga ƴaƴan annabi Isma'il ƴaƴan annaba fa kenan kuma da idan ka karanta ta sau goma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to za a yi maka wannan za a baka ladan wanda ya yanta mutum hudu daga cikin ƴaƴan annabi Isma'il Ina fata an fahimci magana to akwai ruwayan da ta zo cewa idan kana gaggawa ko kana sauri ko za ka yi sammakon fita ko tafiya ko aiki ko wani abu wanda yake mai kyau musulunci ya yarda da shi maimakon wancan ɗarin da aka ce ka yi ko za a yi ma waɗancan abubuwa da muka lissafa ko to idan kai guda goman za a yi maka waɗancan abubuwan da muka lissafa ina fata an fahimta shine za a baka ladan wanda ya yanta bayi guda nawa guda goma za a kankare maka zunubai guda nawa guda ɗari za a baka lada guda nawa za ta zama maka kariya daga menene shedan ko sannan ba wanda zai zo da da zai zo da mafi ladan abin da ka zo da shi a wannan ranar ko sai wanda ya aikata kwatankwacin abin da ka aikata ko ya wuce naka to in kana gaggawa sai baka samu ka karanta sau ɗarin ba sai ka karanta sau goma to waɗancan abubuwan da za a yi wa mai ɗarin kai ma za a yi maka ka ji wani sauƙi kuma daga Allah daga manzan Allah shi yasa annabi Muhammadu jama'a yadda Allah ya siffanta kansa cewa ra'ufun ne rahim to haka annabi ma yake ra'ufun ne rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim annabi yana tausayin ka yana tausayina yana tausayin mu ina fata an fahimta yasa alfazazi Allah ya masa rahama yake rera manzan Allah baiti yace fadainaka bil arwahi law kana yuftada yace fa kullum bihi ba'da ad-dalal qad ihtada yace mun baka fansar uwarmu da ubanmu ya manzan Allah da a ce za a ce ga annabi za a kashe shi ga babana za a kashe shi zan ce a bar annabi a kashe babana shine ma'anar fadainaka bil arwahi mun baka fansar uwa da uba in dai baka ji kana yi wa annabi wannan son ba to ƙarya kake kai ba masoyin manzan Allah bane jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku baka ji annabi Isma'il bane saboda tsabar biyayya ga Allah gani yayi a bacci an ce yanka ɗansa wahe gari ya kira ɗan ya ce inni arafil manami anni azbahuka na gani a mafarki mu annaba muka yi mafarki gaskiya ne an ce in yanka ka da ɗan da uban duk suka sallama wa Allah ya ce ya abati fi'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabirina ya babana aikata abin da ka umarce ka zaka gani same ni mai haƙuri ba zan maka wutsul wutsul nuna damuwa ta dan ka zo yanka ni ba Allah ya ce falan ma aslama wa tallahu lil jabina wa nadainahu an ya ibrahima qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinina dole sai ka sallama wa Allah ka sallama wa musulunci irin kwatankwacin yadda annabawa da manzanni suka sallama wa Allah mal eh amma a ce kana alfahari da abin da kai ka mallaka baka tunanin zaka iya sallama wa Allah komai na rayuwarka wallahi har yanzu kana da zaurin imani baka je yadda Allah ya siffanta annaba bane yace munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikina sai yace minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladaihim farihuna munibina ilaihi annabawa suna masu kankanta kansu da mai da kansu ga ubangijinsu na fata an fahimci magana haka ake so kai ma ku zamanto masu mika wuya da mika kai zuwa ga Allah akan addinin Allah wattaquhu ku ji tsoron Allah wa aqimus sala ku tsaida sallah wala takunu minal mushrikin Allah ya ce kar ku zama cikin mushrikai waye ne sai Allah ya ce minal ladina farraqu dinahum ku zamanto cikin waɗanda suka rarraba addininsu wa kano shi'a suka zamanto kungiya kungiya kuma ba kungiyar alheri ba ina fata an fahimci magana kullu hizbin bima ladaihim farihuna kowa da abin da ya mallaka yake alfahari ba ruwansa da abin da Allah madaukakin sarki ya saka shi to dole sai mun zamanto haka mu zaman kau kaman annabawa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'ina baka ji yadda Allah ya siffanta annabi zakariya ba wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithina ya Allah ya ce tina da zakariya izna da rabbahu lokacin da ya kwarma wa ubangijinsa kira rabbi la tadharni fardan Allah karka banni ni kadai wa anta khairul warithina ba wanda yake bada mai gado na gaskiya in ba kai ba Allah ka ban mai gado na gaskiya wanda zai gaje ni ya gaji addini ya gaji a kan ka ji annabawa suna neman masu gado fa baba kuɗi suke nufin sun tara ƴaƴan su zo su gada ba dan kai yanzu daga an fara maganan gado sai ka fara tunanin motocinka da kamfaninka an gane maganar da kyau ko a su suna maganar wanda za su gaje su akan aƙida akan tauhidi akan aikin addini da da'awa da karantarwa yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace innal anbiya alam yuwarrithu dirhaman wala dinara annaba ba su bar gadan kuɗi da dukiya da waye ba inna ma warathul ilma sun bar gadan ilimi ne kawai da karantarwa fa man akhadha bihi akhadha bi hazzin wafir wanda ya riko da wannan to yayi riko da rabo mai gwabin gaske ina fata an bayyana magana akhadha bi hazzin wafir yayi riko da rabo wanda yake mai gwabi an gane maganar da kyau ko su don haka ya ce Allah karka bayyana ni kaɗai wa an ta khairul warithina Allah kai ne kake ba da mai gado na gaskiya Allah ka bani mai gado na na gaskiya Allah ya ce fastadabna lahu sai muka amsa wa annabi zakariya wa wahabna lahu yahaya muka yi masa baiwa da ɗa yahaya wa aslahna lahu zawjahu muka gyara masa matarsa Tab! kai annabi zakariya ya more billahi lillahi Allah ya gyara ma matarka eh ai ka more billahi lillahi Allah ya ce muka gyara mar matar shi wa aslahana lahu zawjahu sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati annabawa sun kasance su suna gaggawar aikata alheri malam karka yadda a dinga barinka a baya duk inda hidimar Allah take ya zama ba kai karka yadda da wannan duk inda hidimar addini take ya zama ba kai karka yadda da wannan wallahi za a kai ka a baro ka ka ji fa annabawa iya annabci da ya ba su aikin alheri ne ko ba aikin alheri ba ne to amma wannan bai ihe su ba Allah ya ce duk inda suka ga alheri gaggawa suke ayi da su innahum kanu yusari'una fil khairati abu na biyu wa yad'una na ragaban wa rahaba suna kwarma mana kira suna masu tsoron azabar mu kuma suna kwadayin rahamar mu wa kanu lana khashi'ina sun kasance gare mu masu mai da al'amari ne masu tsoro ne suna tsoron mu ji Allah suna firgita da mu yanzu mutane sun koma ba sa firgita da Allah annabi hadiri wannan idan ya gani ya ɗauro hankalinsa tahi yake hadiri amma shi hadiri ya taso yana ta yawo a mashin ɗinsa amma annabi daga ya ga hadiri ya taso nana aisha ta ce wallahi annabi sai ya kasa zaune ya kasa tsaye ya shiga ya fita ya kai mari ya kai gwauro ya fito ya shiga ya zauna ya tashi har wata rana ta ce ya rasulullah me yasa kake wahala da kanka ne wannan hadirin fa ruwa yazo zai zubar amma kai daga tasowarsa ka daga hankalinka yace a'a ke ce kike mar kallon ruwa zai zubo Allah zai iya juya shi ya koma bala'i da azaba yace domin akwai abin nan akwai mutanen da Allah ya hallaka su sun ga hadiri sun dauka ruwa ne a azaba ce da suka ga hadirin suka ce haza aridun mumtiruna gashi nan girgije ya taho zai zubar mana da ruwa Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bihi a'a abinda kuka ce a gaggauta muku na azaba ne rihun fiha azabun alim iska ce wanda a cikin ta ba komai sai azaba mai radadi tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha tana ragargaza duk abinda ta samu da umarnin ubangijinta saboda haka ƴan uwa wannan al'amari namu nace al'amari namu ina nufin addini musulunci wallahi wannan duniyar karka yadda ta rude ka duniyan nan jama'a wallahi ka ji a ranka cewa ko kiyama bata tashi ba kai taka ta kusa tashi ka dinga sakawa a ranka haka saboda yadda duniyar yanzu dai ka dinga ka duba yadda aka tunkari kasan nan da bala'i mana dama annabi ya faɗa ya ce idan fitina ta taho ta tunkari al'ummar musulmi daga wannan ta zo sai ɗan adam ya dinga jin a wannan zan hallaka a wannan zan hallaka a wannan zan hallaka sai ta zo ta wuce bai hallaka ba wata ta taso ya dinga tunanin a wannan zan hallaka a wannan zan hallaka a wannan zan hallaka sai wannan ma ta wuce bai hallaka ba wata ta taso manzon Allah ya ce da haka da haka har wacce za ta hallaka da hidin har ta zo ta same shi lokacin da aka fara harba-harba a garin nan ba wanda bai yi tsammanin cewa harba-harban nan ba zai hada da hi ba haka ne ko ba haka ba yanzu abin ya zo ya wuce aka zo aka yi corona ba wanda bai yi tsammanin mutuwa ba corona ta zo ta wuce ibola ma tukunna kafin nan daga nan corona yanzu ga bandit ta zo to haka na? shine ibola mai hawan mai wankan gishiri wasu wasu abin ma bai same su ba su suka jazawa kansu fitina ma tukun tun kafin abin ya zo to wallahi maganin irin waɗannan idan ka lugunsubi cikin ayoyin alkur'ani da hadisan manzan Allah to sai ka ji cewa wallahi kai hankalinka a kwance baka da matsala amma daga ka rabu da wannan harkar to baka da kwanciyar hankali har abada ina gaya muku na rantse da Allah annabi sallallahu alaihi wasallama fa jama'a cewa bilal yake yi sutar mana da zuciya ta hanyar kira mana sallah kira mana sallah bilal mai shiga ko mu samu hutun zuciya ko ma samu kwanciyar hankali alladhina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dhikrillah sai ce ala bi dhikrillah tadma'innu masu imani da ambaton Allah ne zuciyarsu take samun nutsuwa Allah ce ku saurara da ambaton Allah zuciya ke nutsuwa shiga aljannar duniya ta hanyar karanta alqur'ani da karanta hadisan manzon Allah saurari darussa ka lura daga ambar nan sai ka ji hayaniya ta ƙara dawowa maka amma ana nan sai ka ji baka da tashin hankali jama'a haka ne ko ba haka ba amma wallahi ana barin nan sai ka ji duk masifar duniya ta dawo ba mu da hanya jama'a da ta wuce mu rike Allah mu rike addini mu rike musulunci mu rike duk abin da Allah ya dora mana sai kaga Allah madaukakin sarki ya sassauta mana duniyar mu da lahirar mu Allah ka sassauta mana baki daya dan haka yace ainihin wato za a bashi wannan lada din ko to za mu tashi a hadisin ibnu abbas ko ko ibnu ayyash az-zuraqi zamu tashi hadisin sa insha Allah ta'ala kuma littafin mu dai yana ta eh yana ta suma saura shafuka kadan kalla nan da sati biyu ko uku wala Allah mu gama littafin nan insha Allah abinda muka yi daidai Allah ya ba madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe ko karancin ilimi ko bincike gani da ku Allah ya yafe mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah a kira sallah malam kabiru na